الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الشيخ أجيرنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتينا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله إن شاء الله دام دورة a tafsirinmu da muke na alkur'ani mai girma wanda yau za mu shiga sabuwar sura suratu ali imran wannan sura madaniya ce kuma tana da ayoyi ɗari biyu a wasu ruwayoyi ɗari biyu ba aya ɗaya ta fara da bismillahir rahmanir rahim kamar dai kowace sura ibn bara'a tana cewa alif lamim wayannan harufa guda uku fassaran su Allahu a'lam bi muradihi bidalik Allah shi ya san me yake nufi da waɗannan harufa na alif lam mim ita as-sawabu fi tafsiriha daidai a cikin tafsirin waɗannan harufa ka ce Allahu a'lam bi muradihi Allah shi ya san me yake nufi da wannan harufa alif lam mim Suratu al ta sauka wato a cikin jayayya da aka samu tsakanin annai Muhammadu da wasu jama'a nasara Najran wato wasu kiristoci ne mutanen Najran sun zo mutum sittin akan abun hawa suka zo madinan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Najran a cikinsu akwai sarkinsu sannan kuma akwai shugaba wato kaman a shugaba na wato 'yan kasuwa da kuma wanda shi ne kuɗi a cikinsu wato dai manya-manyan tawaga aka yi na mutanen wannan gari wanda in sun zo su za su yi magana da harshe da bakin sauran mutanen wancan garin gaba ɗaya to su suka zo wajen annai muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna jayayya da shi a cikin sha'anin annabi isa wani lokaci sai ce isa huwa Allah shi annabi isa shine Allah li annahu yuhyi al-mauta domin yana raye matacce wa yuhyi al-akmaha wal abarasa kuma yana warkar da makan masu makahu wanda aka haife shi da makanta shine akmaha wal abaras sannan yana warkar da kuturu duk lalacewan kuturta da ya addu'a shi kenan an gama sannan kuma wa yakhluqu min at-tini kaya at-tiri sannan yana kama yunku ya gina shi kamar tsuntsu shikenan sai ta da izinin Allah sai tsuntsu sai fire to yana yin wannan saboda haka wayannan abubuwan mamaki sun mai da shi Allah in ji waɗannan bayan Allah to wa huwa Allah saboda haka shine Allah wa taratan wani lokaci kuma su ce inna Isa ibnu lillahi a shi ba Allah bane dan Allah ne li'annahu la abal la abal lahu domin bai da baba to tunda bai da baba Allah ne babansa subhanallah in ji su suka ce ra'ayatun waladan la abal lahu shin kun taba ganin dan da baki da baba saboda haka shi ma wannan ga babansa nan subhanallah sarki ya tabbata ga Allah lamma lam yakun lahu abun alimna anna Allah huwa abuhu wannan a bakin su ne wa tarata mun lokaci su ce salis talata shi na ukun uku ne amma qara'ata qaulan lahi ba karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala fa'alna wa kulna sai Allah ya ce muka aikata shi da waye to shi da annabi Isa ne subhanallahi wa kulna muka ce shi da waye shi da annabi Isa ne wannan duk fadin su ne ya law kana wahida wahada guda Allah shi kadai ne la qala da sai ya ce kultu nace ba zai ce kulna muka ce ba wa fa'altu zai ce na aikata ba zai ce fa'alla muka aikata ba فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم yake ce musu antum ta'lamuna anna Allah tabaaraka wa ta'ala hayyun la yamut ku kun sani Allah tabaaraka wa ta'ala rayayye ne bayya mutuwa qalu na'am suka ce lalle haka abu yake qala annabi yace wa isa ya atihi al-maut shi kuma annabi isa mutuwa tana zuwa masa qalu suka ce na'am haka abun yake قال ألستم تعلمون أن الله تبارك وتعالى قادر أن يسير الناس في الأرهاب shin ba ku sani ba ne Allah tabaraka wa ta'ala mai iko ne ya suranta mutane a cikin wato mahaifa wa isa laysa lahu shay'un min zalika annabi isa ba zai iya suranta mutum a cikin wato mahaifan mahaifiyarsa ba kalu bala suka ce lalle haka abu yake قال من ذا ألستم تعرفون أن الولد لا بد أن يشبه أباه بقسني بني da ba makawa sai ya yi kama da babanta in ma dai a halitta in ma a tsayi in ma a hali in ma a kabila ta koya dai sai ya samu wani abu daga babansa wanda ya gada wa isa shi kuma annabi isa labudan wallahu huwa al-hayyul qayyum shi kuma Allah shine rayayye wanda kuma yake tsaye da zatin sa wanda gingadi baya daukan sa ballanta na bacci hayyul la yamutu abadan rayayye ne wanda ba zai mutu ba har abada wa isa hamalatu ummuhu kama ta hamilun nisa shi kuma annabi isa ai mamash ne ta ɗauki cikinsa kamar yadda mata suke ɗaukan ciki kowa da atu kuma ta haife shi kama ta da nisa kamar yadda mata suke haihuwa wa arda'atu kuma ta shayar da shi kama turji nisa kamar yadda mata suke shayarwa wa kana ya akulu kuma annabi isa ai yana ci wa ya shirabu kuma yana sha wa ya hadu kuma yana hadasi kalu bala suka ce haka abun yake ala ta'lamu ne yace shin kun sani anna isa idda an nasara annahum qataluhu shin ba ku san annabi isa nasara sun yi da'awar cewa sun kace shi ba wa ajaza an jab an nafsi kuma yana Allah shine Allah sannan kuma ya gagara tun kuɗe wa kansa kisa wallahu tabaraka wa ta'ala hayyun baqi shi kuma Allah ai rayayye ne wanzacce ba wanda ya isa ya kai wa Allah hari balle ya kashe shi to shi baya da jiha ma baya da bangaren da yake ma tabaraka wa ta'ala qalu na'am suka ce haka abun yake fa atat sab'una aya to wannan sababin wannan mujadala sai ga ayoyi guda saba'in a wannan sura sun sauko fi tilkal mujadala saboda wannan wato jayayya da aka samu tubayyinu wannan ayoyin suna bayani akan gaskiyan annai Muhammad muwafaqatu lil haqqi da kuma dacewar da gaskiya shine Allah yake cewa alif lam Allahu la ilaha illa huwa Allahu shi Allah la ilaha illa huwa babu abun bautawa da cancanta illa huwa sai shi alhayyu Allah rayayye ne alkayyum wato kuma tsayayye ne da zatinsa bai jingina da kowa ba ya wadatar da kowa bai bukatan komai a wajen kowa tabaraka wa ta'ala kuma shine ya cancanci abauta masa lama abu da ji haƙƙin siyahu babu abun bauta da cancanta in ba Allah ba tabaraka wa ta'ala wa huwa al-hayy shi Allah dai rayayye ne adda'imul baka wanda yake da dawamammen wan- wanzuwa alkayyum tsayayye ne alladhi yaqumu bi tadbiri khalqihi wanda shi ya tsaya wajen wato juya halittarsa da'iman titir isa laysa kazalika shi kuma annabi isa ba haka yake ba nazzala alayka Allah tabaraka ta'ala shine ya sassaukar a gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi alkitaba wannan qur'ani bil haqqi da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi wannan qur'ani yana mai gaskata littattafai yana mai dacewa da littattafan da suka zo kafin yanzu قول القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيه أقوى حجة لمحمد صلى الله عليه وسلم samun Qur'ani a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamto Allah ne ya bashi wannan Qur'ani wannan shine mafi girman hujjan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ala sidiqihi akan gaskiyansa cikin duk abin da ya faɗa wa anzala taurata Allah din nan dai shine wanda ya saukar da at-taura wal injil da injila min qablu kafin ya saukar da qur'ani hudan kuma wa'annan littattafai da aka lissafa masu shiryarwa ne min dalala daga bata linnasi ga mutane li'annahum idza qarru domin su nasara in je sun tabbatar bi annan laha cewa lalle Allah anzala taurata shine ya saukar da attaura wal injil da injila to la ya kadiruna an yanfau annan laha anzala qur'ana ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba su da iko su kore cewa to ba Allah ne ya saukar da Qur'ani ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan iko imma an yakuru bi jami'il anbiya'i imma dai su kafurce wa dukkan annabawa wa jami'il kutub da kuma dukkan littattafai shikenan fa yakuru bil Qur'ani sai su kafurce wa Qur'ani shikenan imma in kuma imma kuma su gaskata wato annabi daga cikin annabawa ko littafi daga cikin littafai to na in dai sun gaskata wani annabi cikin annabawa ko littafi cikin littafai to shikenan su hada da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ce duka gaskiya ne i saboda shi dama misali in dama ba a aiko da annabi ba a saukar da littafi sai wani ya zo ya ce an aiko shi annabi kuma an ba shi littafi sai a ce Allah fir ba a yadda ba a tun da aka yi duniya ba a taba jin haka ba an gane to amma dama kun yadda shi ya aiko annabi Musa ya ba shi attaura kun yadda shi ya aiko annabi Dawuda wa atina Dawuda zabura ya ba shi zabura kun yadda shi ya aiko annabi Isa ya ba shi injila to dan me ba za a yadda shi ya aiko annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi ya ba shi Qur'ani dan me ba za a yadda ba tunda dama Allah ya saba aikowa ya saba saukarwa na Qur'ani to me ne saboda haka shi in Allah bai nufe ka da shirya ba ba yadda za ka shirya to shine sannan kuma ana imani da annabi ne daga cikin annabawa manzo cikin manzanni idan ya zo da mu'ujiza sai ga annai Muhammadu ya zo da mu'ujizozi wanda suka rinjayi hankali saboda haka sai a za a yadda da wani annabi cikin annabawa a ce kuma za a kafurce annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bayan in komai ne ya fi su irin annabtansa da manzancinsa irin karfin wannan annabta da manzancin an ba su ne su a gaba a ba su ba mu'ujizozin da aka ba shi an ba su ne su a gaba a ba su ba saboda haka a ga hujjoji dai a fili suke duk kafirin duniya yanzu duk ba yahude ko ba nasari na duniya yanzu karka ce wai bai san qur'ani gaskiya bane karka ce wai bai san annabi muhammadu gaskiya bane wallahi sun sani sun sani kaɗan ne wanda ba su sani ba kawai ba za su ji bane ba za su ji bane saboda rashin rabo ba za su ji ba amma sun sani sun sani kin da misali yanzu tun da kake in banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da wani abu ba ya kawo wani tsari ya ajiye wa halitta ya ce a yi sallah biyar har yau haka ake yin ta kamar gashi nan a tsaye yana cewa ku yi da biyar din ba ina kallon ku ya kawo tsari ya ce ga ramadan da ya zo ku yi azumi sai ka ce kamar yanzu yana tsaye akan mutanen duniya gaba daya yana cewa maza ku yi azumin nan haka zakka haka duk abin da ya kawo ya tsara gashi nan kamar yau ya kawo shi to wani mahaluki ne wanda za ka gaya mun yau ya kawo wani abu sannan abun gashi nan ya shekara dubu da wani abu amma ga nan abun ana yin shi kamar ran da ya kawo shi babu yau har masu bin annabi isa alaihi salam da masu bin annabi musa wato yahudawa har yau in ka je ka samu coci in dai coci ne ka leƙa shi in Allah ya ji in ka samu coci dubu to nau'in ibada dubu za ka samu kowane coci abin da ransu yake fashi suke yi abin da suka tsara shi suke yi ba ta tafiya kan abubuwa wato abu tsari irin mu yadda muke tafiya mu ba yanzu duk sabanin mu kowa gaba sai ka yake kallo ya sallah duk sabanin mu mun yadda da qur'ani kowa azhar raka'a hudu yake la'asar hudu isha'i hudu magariba uku asbahi biyu duk sabanin nan haka muke ramadan muke yin azumi ba masu yi da nasu shawwal ko kuma a abe da nasu al-muharram babu a dai ramadan din ake azumi saboda haka mu biya da kuke gani kamar rarraba mu a haɗe muke su za ka sha mamaki abubuwan nasu duk ya koma son zuciya gaba ɗaya saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cimma nasarar da wani mahaluki bai cimma ta ba a duniya saboda ya ajiye tsarin da yau da gobe ya gagara rusa tsarin in ban da shi gaya mun wanda ya ajiye tsari shekara ɗari tsarin bai rushe ba kowaye kai da ka ajiye da an samu shekaru shi kenan naka ya rushe wani kuma za a yi abin wannan shi ne Allah ya ƙara mana son manzan Allah Allah tabaraka wa ta'ala to kamar yadda ya saukar da wato wannan littattafai na wato a taura da injila da wato qur'ani haka kuma ya saukar da furqan ma'anan furqan al-kutub alfarika bayan haƙƙi wal batil wato littattafai wanda suka zo daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke rage tsakanin gaskiya da ƙarya ko kuma wasu malamai suka ce mu'jizozi da suke cikin wannan littattafai guda uku sune furkan din fa idan in ma an an yusaddiqa bil jami' aw yufar bil jami' a'adana Allah min zalika Allah tabaraka ta'ala ya innal ladina kafaru bi ayati Allah anja anja innal ladina kafaru bi ayati Allah lalle waɗanda suka kafurce wa ayoyin Allah tunda yanzu an yi bayani an gane ne lalle lalle dole dai a yadda da Qur'ani a yadda da Annabi Muhammad a hada da sauran annaba gaba daya da sauran sufai in ma kuma a kafurce wa innan gaba daya da annaba da abin duk ake shike da ba a yadda su ba amma ba zai yiwu ka bambance ka ce za ka rike wannan ka babu kawai sai dan ba shiryan kake nema ba to Allah yake cewa innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafurce bi ayati llahi da ayoyin Allah lahum azabun shadid suna da azaba mai tsanani wallahu azizun Allah mabuwayi ne marinjayi ne a lamarinsa bala yamna'u shay'un ba wani abun da zai hana shi zartar da alkawarinsa in yayi yace zai ba wanda suka bi aljanna to ba mai hana wannan za mu je mu shiga aljanna albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yace zai sa waɗanda suka kafirce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wuta ba mai hana shi yin haka saboda shi azizun ne kuma zuntikam ma'abocin ukuba mai tsanani ga duk wanda ya saba masa na'am na'am إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله أكبر إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Allah tabaraka wa ta'ala lallai Allah tabaraka wa ta'ala la yakfa alayhi shay'un babu abun da yake buya wa Allah tabaraka wa ta'ala fil ardi abun a ƙasa ne yake wala fis sama ko a sama yake Allah ya san komai tabaraka wa ta'ala da yake cikin alam duk abin da yake cikin halitta Allah ya san shi huwa allazi yusawwirukum in ba ku san Allah ba shi ne wanda yake suranta ku yake halittan ku fil arhami a cikin mahaifiyarku a mahaifa ta mahaifiya kai fa ya sha yayi ku yadda ya ga dama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa min zukuratin wani ayi namiji wa unu wa unusa wata ayi ta mace wa bayan wani ayi shi fari wani a yi shi bakar fata wani a yi shi mutumin kirki wani a yi shi mutumin banza wani a yi shi mai tsoron Allah wani ko mara tsoron Allah tabaraka wata'ala to haka Allah ke yake suranta ku wani a yi shi daga ya zo duniyan zai koma ma'ana mai gajeren kwana wani ko mai nisan kwana sosai wani kafuri wani musulmi duk wannan ba aikin kowa bane aikin Allah ne tabaraka wata'ala manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam wato yujma'u khalqu ahadukum ana hada halittan ɗaya da gudu daga cikin ku ki batani ummi a cikin mahaifiyarsa arba'ina yawman kwana arba'in nutfatan yana mani to arba'ina yawman alaka kwana arba'in kuma ya koma wato alaka wato gudan jini to arba'ina yawman mudga kwana arba'in kuma ya koma gudan tsoka sun mayin faku fihin ruh bayan arba'in uku nan sai a busa masa rayu da an busa masa rayi daga nan za a rubuta wasu abubuwa ga sunan ya ce wafi riwayatin a wata riwaya idza waqa fi nutfatin fi rahimi idan wato nutfa wato mani idan ya dira a cikin wato mahaifa na uwa to ya tsarul malak sai mala'ika ya yi tambaya a shakiyun an sa'id Allah wannan abin da za a halitta dan wuta ne ko dan aljanna tun a wannan lokacin bai jawabu sai a ba wannan mala'ika ansa cewa dan wuta ne ko dan aljanna sai ya ce ganiyun aw fakir shin mawadaci ne ko kuma talaka daga lokacin shikenan bai jawabu sai a ba shi ansa a ce gani mawadaci ne aw fakir ko kuma a ce a talaka ne ma amaluhu to me aikinsa wa ma ajaluhu ko me ajalinsa kace hadil arba'atu ka ga wa'in abubuwa guda hudu jaffa min halqalam bakin alqalami ya bushe an riga an rubuta saboda karka dinga kukan wani ya hana maka arziki bai isa ba ko wani wani ya tare ma kaza duk wannan an riga an rubuta me za ka samu an rubuta me ba za ka samu ba an rubuta wala ta'limun lil malak wato wannan ana sanarwa mala'ika din ne saboda yana bakin aiki ne amma ma kana sabaka fil lauhi wa illa fa hadha sabqa qabla zuwaj waladi fi rahimi ummihi wato in ba haka ba wannan ai ya riga ya gabata a lauhil mahfuz tun ma kafin a ce mani ya sauka wato a mahaifiyar mahaifiya Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi anzala na
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مهكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب
الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya saukar da littafi a gare ka ya rasulullah minhu ayatun muhkamat a cikin wannan qur'ani akwai ayoyi muhkamat za mu ji meye muhkamat hunna ummul kitab su kuma wayannan muhkamat su ne ummul kitab Allahu Allah tabaraka ta'ala huwa allazi anzala hadha alquran Allah shi ya saukar da wannan qur'ani a bisa shugaba annabi Muhammad fi ayatin mukamatun a cikin sa akwai ayoyin mukamai wato an ce mukamai wajihatu dalala masu saukin fahimta da ganewa da kaji kawai shike za a gane me ake nufi hiya hunna aslul kitabi to su ne asalin wannan littafi kuma minha takaraj ahkam kuma daga cikin wato hukamat aka fitta hukunce hukunce wa ukhar mutashabihat akwai waɗansu kuma ana kiransu mutashabihai wato wanda la tufhamu ma'aniha wanda su kuma ba a fahimtar ma'anonin kawai da suwari kamar farkon surori alif lam mim alif lam mim re alif lam re haka ne yace alqur'anu qur'ani Allah ya sifanta shi cewa muhukami ne ma gaba ɗayan sa saboda yace kitab hukimat ayatu ko eh littafi ne wanda ya zama ayoyin sa gaba ɗayan muhukamai fasara muhukaman kullum saboda haka sai ya zama muhukami gaba ɗaya هذا لأنه بديء في نظامه ومعانيه وفساده وبلاغته سوى القرآن ya zo da kaye cikin tsarinsa da ma'anonansa da fasaharsa da balagarsa sannan Allah ya sifanta Qur'ani cewa mutashabi ne kulli cewa gaba ɗaya ma mutashabi Allah yake cewa Allahu nazzala ahsan hadisi kitabun mutashabiha an gane mata ne to wannan shine a gana yake mutashabi ne gaba daya ita zalika da shi ba'adi bi ba'adi wato wannan kuma saboda sashin sa yana kama da sashi ko safar qur'an anan kuma sai ya sifanta qur'ani cewa bi annahu ismani ya kasu kashi ne fihi mukamun wa mutashabi a cikin sa akwai mukami akwai mutashabi bal mukam shi mukami ma kana wajibu dalala wanda ya kasance yana da saukin fahimta da ganewa wal mutashabi shi kuma mutashabi ma lam yakun mafhumul ma'ana shi kuma ba a fahimtar ma'anarsa ka awahir suwari kamar yadda muka faɗa kamar farkon suwari wa sifatul lahi tabaraka wa ta'ala da sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wa nahu zalika da makamancin wannan yace fal qur'anu qur'anin nan arba'atu aqsami wato ya kasu kashi hudu yace ismun wajihun wato akwai kashi na farko wanda shi yana da sauki a fili yake hatta anna kulla man ya'lamu arabiya har ma duk wanda ya san yaren larabci idza sami ahu da ya ji kawai ya fahimu ma'ana zai gane ma'anar ba sai ma an fassara maka ba da kaji kawai shikenan za gane ma'ana to wannan kashi na farko kenan kamar misali a ce ma kul huwallahu ahad kaga da ka san larabci ka riga ka san kul huwallahu ahad bai da wani ma'ana bai da wato wani wahala afwan yace kullu arabiyyin duk wani balarabe ya alam ma'ana ya san ma'anan huwallahu ahad ya san wannan huwa aksarul arabiyya aksarul qur'an wannan kuma shine mafi yawan qur'ani mafi yawan qur'ani yana da saukin fahimta yana da saukin ganewa an gane yace wa kismun akwai kuma wani kashi wanda shine na biyu ya tadammanu ma'ani wamida shi kuma ya kunshi ma'anona masu zurfi wanda ya hataji ila tabakkuri wanda yana buƙatuwa zuwa ga kogantuwa sai ka zama kogi a ilimi fil arabiya a cikin lamarin wato yaren larabcin kansa والنهي سنة إذا ما كاسن نهو والصرف إذا ما كاسن صرف والبلاغة إذا ما كاسن بلاغة balaga tun daga ma'aninsa bayaninsa badi'insa duk ka san wannan to kafin ka san yadda za ka fassara wannan kashi na biyu bali hada saboda haka wannan ya tajil mufassirin yufassiru wannan yana bukata ga mai fassara da zai fassara maka shi kafin ka zo ka yi bayani a kansa a ga qur'ani mun fahimci wasu kala biyu kenan na farko mai sauki wanda in dai ka san larabci kai kana ji abin da yake faɗa na biyu kuma wannan dole sai an je wasu wajen malamai an koye shi kafin a zo a koyar da shi to yace wa ismun akwai kuma wani kashi na gaba shi kuma la ya alamu illa rasikuna fil ilmi shi kuma ba wanda ma suka san ma'anansa sai tabbatattu a cikin ilimi shi samun tamakkuni tabbata a cikin ilimi yana da wahalan gaske yanzu kun ga duk faɗin garin nan ko ba kun ga akwai malamai ba to amma samun tamakkuni wanda ya samu tamakkuni a ilimi yana da wahalan gaske yana da wahala duk faɗin garin nan akalla da sai misali mun kai miliyan uku to ba lalle ba ne ka samu malamai wanda suka samu tamakkuni a ilimi wanda sun kai mutum uku sosai duk faɗin garin nan kuma duk ɓangaroren gaba ɗaya ba ba wannan yan shi'a ko yan dariga ko yan izala gaba ɗaya tamakkuni a ilimi shi fa tamakkuni a ilimi shine misali in ka zo karatu wajena ba ne na tambaye ka wani littafi ba ne kuma ban bukatan in kalli littafi kawai za ka gane in ka kuma kowane fanni ba wai fanni a na iya bidiyo amma ban iya nahu ba a na iya sarfu amma ban iya balaga ba ba wannan ba in dai fanni ne na ilimi na addinin musulunci eh ni hauka yake hada da shi ka kewaye shi kafin to wannan waye ne wannan kaga wannan yana da matukar wahala duk fanni kawai ka nade ba ruwanka da kallon littafin a za ka fassara a za ka fassara wani ta ce an gama littafin ma ka ce me sunan littafin to kuma ba wai fanni ɗaya ne kawai haka ba dukkan fannuna to kaga wannan ba na ta ce babu ba amma dai ba su da yawa ba su da yawa to wayannan su ne suka san wannan kashi na uku cikin wato kaso na qur'ani wanda suka samu tamakkuni a ilimi an gane to sannan akwai kashi na hudu na ƙarshe wanda shi kuma ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda ya san me Allah yake nufi da wannan abun sai Allah tabaraka wa ta'ala to kun je da qur'ani yake daki dakin sa yadda yake saboda haka a dole ne a ji waɗannan matakai waɗanda ahalin abun ne shikenan sai a bar su kawo su wanda kuma ba ahalin abun bane shikenan Allah ya sa mu dace yace yace wa ismu la ilaha illa Allah tabaraka wa ta'ala huwa mutashabi shine mutashabi misalin sa shi mutashabi wanda ba wanda ya san shi sai Allah yace ka zikir yadi kamar Allah in yace yana da hannu to sai mutum sai ya rikice hannu hannu shi kuma Allah laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir Allah ba abin da yake kama da Allah babu duk abin da ma zai faɗo a ranka haka Allah yake to Allah ba haka yake saboda in ba Allah ba wane ne sifofi guda biyu za su tabbata a gare shi kuma a lokaci daya misali sai ce shine al'awwal shine farko sai ce shine kuma ƙarshe yanzu kaga in ma dai ka zo a farko misali kana cikin sahabbai amma baka cikin mu in ma kuma ka zo idan to kana cikin mu ne amma baka cikin sahabbai an gane amma ba zai yi ka zo a farko kuma kuma kai ne a karshe ba zai yi ba a lokaci ɗaya ba zai yi ba sannan sai yace shine kuma azzahiru sai yace kuma shine albatin kuma a lokaci ɗaya shine bayanan nan da ba abun da ya koye shi shine kuma koyayyen da ba abun da ya isa ya bayyana shi kuma a lokaci ɗaya to wannan in ba Allah ba wa ita ya tattara kishiyoyin abu lokaci ɗaya Allah fa shine wanda shi ba motsi yake ba baya motsi sannan kuma bai kawai ba ma'ana bai shiru ba ba irin kuma a daskare yake ba an gane baya motsi saboda motsi sifa ne na halitta sannan kuma bai kawai ba wannan kuma sifa ne na dutse shi ne dun to shi ba sifar zaka take ku to wannan fa Allah kenan tabaraka wa ta'ala saboda haka kawai abubuwa imani da su zamu sai mu yadda shikenan an wuce amma rashin tunanin ya Allah yake wannan kawai ka ajiye to in yace yana da hannu shikenan qala inna lahu yadan ya Allah yace yana da hannu wa qala inna lahu yadaini wani waje kuma yace yana da hannaye guda biyu ma. guda biyu yace bal ya dahu mabasuta tani ya dahu hannayensa biyu mabasuta tani suna na a shimfiɗe yana ta bada tabaraka wa ta'ala wa kilahu ma yamin wani hadisi yace a dukkan su kuma dama ne sai Allah bai da hagu to kaga irin wannan kawai sai dai kai shi yace ba hada wannan life amul life amul insan dan adam bai isa ya gane wannan saboda ya dani hannaye guda biyu a ce kuma dukkan su dama ne kaga abun sai a hankali wa zakara wani waje kuma cewa yana da hannayen ma da yawa Hmm? me yake cewa wasa ma banaina ha bi aidin da hannaye ba hannu ɗaya ba ko biyu ba to ya za ka yi ta yi nan hannaye nan hannu biyu nan hannu ɗaya to Allah kenan ta baraka wa ta'ala to irin waɗannan ba gane su za a yi ba eh ba gane su za a yi ba ce za a ji ana ila tawilin in mun dawo zuwa ga tawili na masu yin tawili muka ce alyadu hannu ana nufin kudura to yace yin tasniya kadai zai kore wannan abun saboda in an ce kudura ai guda ɗaya ce ita ba a yin tasniyanta ballantana a samu jami'i saboda haka tukobin Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sifanta kanshi da shi to nu'minu biha za mu yi imani da su ne ala muradillahi akan yadda shi Allah yake nufi hadha huwa sawab wannan shine dadi yace zakara anna lahu wajhan Allah ya ce yana da fuska wa anna lahu yadan yana da hannu wa zakara anna lahu qadama yace yana da kafa ma wa zakara annahu yanzilu ya ambata kuma cewa yana saukowa tabaraka wa ta'ala yace wa zakara annahu istawa yace kuma ya daidaita yace kullu hadhihi duk waɗannan ma'anin sahiha ma'anona ne wanda suke ingantattu ya alamu halla Allah ya san me yake nufi da wannan wannan hannu na na alamu mu ba mu san wannan ba yace sa'alani qadil qudati shi Ibrahim yake cewa wato alƙalin alƙalai na hijaz ya tambaye ni kuma ya kuluna su suna cewa bijiha wato Allah tabaraka ta'ala yana sama ya kuluna suna cewa inna allaha jalisun alal arshi Allah yana zaune akan al arshi bi hadhihi ibara ta hanyar wannan ibara na'udhu billahi muna neman tsarin Allah ida la yaquluna mustaw ba sa cewa Allah ya daidaita ma a yana zaune akan al arshi yace sai ya bi ni har ya zo ya zauna a gefe na yana tambaya na qala li yace min wato shi wato akwai mutane guda biyu shi wani nema yake fahimta nema yake gane to wani yana da daɗin wato ka yi magana da shi akwai wanda shi kuma musu yake nema shi kuma wannan sai ka bar shi yace to yazo ya zauna gefe na yana tambaya na yace man lam ya'taqid anna allaha jalisun fawqa al-arshi faqad naqasa imanuhu da duk mutumin da bai kudurce bai yadda ba cewa Allah yana can kan al'arki yana zaune to wannan imaninsa ya tawaya a walesa da mu'minin ko kuma ba mumini bane a walesa da mu'minin ba mumini bane saboda Allah ya ce ar-rahman al-arshi tawa Allah ya daidaita a bisa al-arshi wa fi hadis a cikin hadisi kuma aina kana rabbuna ina ubangijinmu yake kabla an ya khalqa samawati kafin ya halici sammai wal ard da kasai yace gamamun fauka gamamin gizagizai ne bisa gizagizai wallahu fauka zalika Allah yana saman wannan yace da hadis inna allaha khalaqa sab'a samawati faktara sabi'a Allah ya yi sammai guda bakwai sai zaɓi ta bakwai nan zai zauna kenan la ilaha illallah yace sare da alayya hada ya kawo min irin waɗannan hadisai da irin waɗannan ayoyi gaba ɗaya fa qultu lahu sai nace masa yace ana ra'aytu anna allaha zakara li nafsihi arsha yace ni na ga Allah ya ambata cewa yana da al'arshi kuma yana da kursi wa zakara annahu istawa ala arshi yace kuma ya je ta a bisa al'arshin sa wal arshu ga'ibun anna ai al'arshin ya fa ku ba ma kallanta walakin nahu zakara anna lahu baita amma ya ce yana da gida wa hana hanu inda baiti al'ana ga mu nan ma yanzu a kusa ɗakin sa wato ai- aikin hajji ne kenan yace ga mu ma kusa ɗakin sa tabaraka wa ta'ala yace zakara anna lahu naqa kuma ya ce yana da wato taguwa na qatullahi ne ko eh na qatullahi wasu ya ko na qatullahi yace har ra'aynahu rakiba naqatin dan ya ce yana da naqa wato taguwa shin mun taba ganin shi ya hau kan wannan naqa ya hau kan wannan taguwa tunda duk cikin mu duk wanda yake da abun hawa dai mun saba yana hawa kan kayansa to shin mun taba ganin hal- Allah akan taguwar tasa yace ba mu taba ganin shi ba yace to nan ga ɗakin sa shin in mun shiga ɗakin za mu same shi yace ba za mu same shi ba yace to kuma al'ada na dan adam da in dai ka shiga inda yake da zaka same shi to shi Allah ga ɗakin sa ko mun shiga ka tabbatar ba za mu same shi ba yace to in kunna idza dakalna baita wula na jidu wal arifu anna al insan yujadu fi baiti al'ada dan adam ana samun shi a cikin gidansa yumkinu anna arshahu aidan idza ataina wula na jidu zai yi kuma to al'arshi ma ba in mun je ba za mu same shi ba yi tun daga nan ɗakinsa ba mu same shi a ciki ba mun shiga sannan kuma ga taguwarsa ba mu gan shi akan taguwar ba to za ta ga al'arshi ma fa in mun je ba za mu same shi ba tabaraka wa ta'ala qala ma naf'al bi hadisi ta tuce ya za mu yi da wannan hadisi na yanzu li rabbuna ai wai wanda yake sama ne zai sauko an ce Allah yana saukowa kowane dare idan silisin dare ya tafi wato ya zo shi to Allah yana saukowa yana cewa waye mai roƙo in ba shi waye mai addu'a an sa masa waye mai neman gafara an gafarta masa yace wannan sauka dalili ne a fili cewa Allah a sama yake yake sai na ce mata na'am yanzu lalle haka ne Allah yana saukowa kowane dare mun yi imani da wannan tabaraka wa ta'ala walakin sai dai hada alquran wannan qur'ani da kake gani yana cewa inna allaha lalle Allah anzala alaina shine ya saukar mana samaniyata anwa'in minan na'am shi ya saukar mana da wato dabbobin ni'ima guda takwas minal iblis ne a raƙuma an saukar da guda biyu a raƙumi kenan da da taguwa wa minal baqaris ne a shanu an saukar da guda biyu sa kenan da saniya wa minal danis ne tumaki an saukar da guda biyu rago da tinkiya wa minal ma'alis ne a awaki akuyoyi kenan an saukar da guda biyu taure da wato akuya yace hadi samaniya wa'annan guda takwas Allah ya ba da labari anzalaha ya saukar da su ne daga sama zuwa gare mu yace mu kuma koyaushe muna gani taguwa ita take aihuwan wato a rakumi muna kallon saniya ita take aihuwan saniya muna kallon akuya ita take aihuwan akuya tinkiya ta aifi tinkiya to yaya wannan sauka yake daga sama ta yaya aka yi wannan sauka bayan mun gani da su suke aihuwan junansu to ta yaya aka yi wannan sauka shikenan sai ce sai ce to yace rana aiko yace kai wallahi ban gane yadda wannan saukan ba lalle Allah kan ya ce saukar da su yi to amma dai wannan saukan ba mu san sai a wannan saukan ya faru yace to idan sauka na dabbobi daga sama ba mu gane yadda wannan saukan ya faru ba sai dai muna kallon wannan ta aiki wannan wannan ta aiki wannan Allah kuma ya ce saukar da su yake yi yake to ta ya za mu fahimci saukan ubangiji tabaraka wa ta'ala yace daga nan sai ya shiru bai sake magana ba to wannan mutashabi kenan ana yin imani da shi ne shikenan a wuce shaka almutashabi shi mutashabi almazhab sahih wato hanya mafi inganci fiye a cikin sa mazhabu shafi'i shine hanyar imamu shafi'i cewa amanna biman qala Allah bima qala Allah mun yi imani da abin da Allah ya faɗa tabaraka wa ta'ala ala muradillahi a bisa yadda shi Allah yake nufi wa amanna bi kalami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun imani da maganar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bisa yadda shi annabin yake nufi to wannan shine mazhaba wato ingantacciya kai imani da abun a yadda shi Allah yake nufi in hadisi ne a yadda shi manzon Allah yake nufi eh ba yadda kai ka fahimta to wannan shine Allah ya samu dace na fa amman ladina fi qulubin zaygu na karanta fa amman ladina fi qulubin zaygu amma waɗanda a cikin zukatansu akwai karkata to su kan fayyata biyu na mata shabaha min hubtiga alfitnati sai suna bibiyan abin da ya zama mata shabi a cikin qur'ani dan neman fitina da tada sabani a cikin wato musulmai kuma haka ne me ya rikita mutanen yanzu ai wannan abun ne ka ɗauko wani abun da ba ba wanda ya sanya yake ka ce dole ya kai bayani akan to daga nan sai ka ta jawo mutane jayayya wannan kuma sawa'in ko hadisi ne ko ko misali a ayar qur'ani ce sai ka ce dole ne kai bayani akan daga nan shikenan sai fitina sai rigima sai ayi nan ayi nan ayi nan to wannan yana da hadarin gaske shine Allah ya cewa amma waɗanda a zukatan su kaga yanzu kenan Qur'ani mai bayyana maka duk mutumin da kaga ya dauko mutashabih na Qur'ani cewa dole sai ya fassara dole sai ya yi bayani ana ta jayayya da shi ya nuna zuciyarsa akwai mai zaigun akwai karkata ba ni ke kan hanya ba amma wanda yake miki akan hanya madaidaiciya da ya zo abin da ya fi karfin sa Qur'ani sai ce Allah ta'ala alam Allah shi ya san me yake nufi da wannan sai a wuce inda zai fassara a fassara wannan shine fa yattajuna ma tashabaha min hubtiga al-fitnati wa hubtiga at-tabili dan neman fitina saboda jahilcin su da aukar da kansu a cikin shubha da kuma neman fassaransa wai dole ya sun fassara Allah kuma ya ce wa ma ya alamu tawilahu illallah ba wanda ya san fassaran wannan sai Allah wahdahu shi kadai warasu tuna fil ilmi su wancan dai masu wato tabbaci a cikin ilimi din wanda suka samu tamakkun irin su ba ka tambayi wato imamu shafi'i aka ce aka ramaka Allah idan mutum ya haka ta Qur'ani hadda mai kyau ya san fassarar Qur'ani sannan ko ya haddace hadisi guda ɗari guda dubu ɗari guda dubu ɗari shin za a kira shi malami ya ce a wannan ba malami ba ba malami ba aka ce to aka ramaka Allah idan mutum ya haddace Qur'ani ya zamto kuma ya san fassarar Qur'ani sannan ya haddace hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗari uku da matani da isnadi duk ya haddace shi za a kira shi malam yace yawa dama dama wannan ya kamo hanya yace ake so za a iya fara ce masa malami kaga Allah na tuba kai sai dai addu'a sai dai addu'a eh to warrasu kuna fil ilmi wanda suka samu wato tabbaci tabbata suka tabbata da kasan duwatsu a cikin ilimi ya kuluna su suna cewa ne amanna bihi mun yi imani da shi mun yi imani da shi au ma ya alamu tawi da illallah warrasu kuna fil ilmi ko kuma ayar tana nufin ba wanda ya san fassararsa sai Allah da wanda kuma suka samu tabbata a cikin ilimi wasu malamai sun fassara da haka wasu kuma suka ce a ba wanda ya san fassararsa sai Allah tabaraka wata'ala sura su kuna fil ilmi su abinda suke cewa amanna bihi mun yi imani da shi da mukam nashi da mutashabi nashi duk daga Allah ne tabaraka wata'ala alamatu lil ilmi wannan kuma alama ce na wato ilimi aidan kuma qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam ta'allamu ilma ku nemi ilimi fa inna ta'allumahu lillahi kashiya domin neman ilimi dan Allah to wannan tsoron Allah ne tabaraka wa ta'ala sannan neman sa kuma ibada ne bincike a cikin sa jihadi ne an gane koyar da shi kuma ga wanda bai sani ba ka koya masa wannan sadaka ne izuwa domin Qur'ani ta hanyar sa ne ake gane al-halal wal haram halal da haram wal ilmu huwa an huwa al-anis shi ilimi shine abokin hira inda al-wahata a lokacin da ka zama kai kadai wal jalis shine kuma abokin zama fil wahada in ka zama kai kadai wal mutahaddis shine kuma abokin da hira din fil khalwa in ka zama babu kowa sai kai wa bihi da ilimi ne yarfa'u lahu unaka Allah yake daga wasu mutane kai su kololuwar daraja hatta yaj'alum har ya sanya su qadatan jagorori wa immatan kuma wato shugabanni yuktada bi af'alihim wanda za a dinga koyi da ayyukansu wa aqwalihim da maganganunsu wa yakununa shufa'a inda Allah yawmal qiyama har ceto sai Allah ya ba su a ranar alkiyama yace kullum minal mukam wal mutashabi dukkan qur'a wato qur'ani mukam nashi da mutashabi nashi ya kuluna sura suna fi ilmi suna cewa amanna bi mun yi imani da shi kullum min inda rabbina dukka da mukam da mutashabi duk daga wajen ubangijin mu yake wa ma yazakkaru ba kowa ya za a masa wa'azi ya karba ba illa ulul albab sai ma'abota hankali hankalin kuma lafiyayye ka san ana buƙatar ya zama hankalinka yana da hankali in hankalinka ya zama bai da hankali to kaman baka da hankali ne saboda haka Allah ya sa mu dace na rabbana lokaci yayi Allah ya samu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya ƙara mana son Allah da son manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da son bayan Allah salihai barkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana fahimta da gane barkan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na'am